منها لما يشكك فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkamu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu yau asabar 22 ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga garin Makka zuwa Madina 1443 wanda ya zo daidai da 23 ga watan hudu miladiya 2022 a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙa da ya mana jagoranci akan abin da za mu karatu a kai. Aran ma ya ja mana aya ta 74 a cikin wannan sura ta Bakra wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ta da fara ta da faɗan sa madaukin sarki da yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik فهي كالهجارة أو أشد كسوة وإن من الهجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون معنى الآية الله سبحانه وتعالى يتي ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك sannan zuciyanku ta koma ta kekeshe bayan abin da kuka gani na Allah ya tayar da wannan mutumin da aka kashe shi wanda ba a san wane ne ba sannan Allah subhanahu wata'ala ya sa wannan mutumin ya yi magana ya ce wane ne ɗan uwana ya kashe ni wanda yake tsarin in na mutu zai gaje ni ya ga na ki mutuwa shine ya bige ni ya kashe ni dan ya gaje ni amma kuka ce a wannan duk ƙarya ne zafin mutuwa ne fayya kan hijara Allah yake zuciyar naku ta kekece ta zamanto kamar dutse au ashaddu kaswa ko ko ma fiye da yanda dutse yake da ƙarfi wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar Allah yace ai daga jikin duwatsu akwai wanda korama yake fita daga jikinsa wa inna min halama yashaqqu fa yakhruju minhu al-ma daga cikin wayannan duwatsu akwai wanda yake fashewa ko kuma ruwa yake bilbilowa daga jikinsa wancan na farko kamar yadda malamai don an yi magana malamai akan aya cewa menene bambancin wancan da wannan suka ce malamai na farko suka ce wannan na farko wa inna min halama ya wa inna min al-hijaz lama tafajjaru minhu al-anha daga shi akwai wanda korama yake fita daga cikin sa kaga idan aka ce korama ruwa ne wanda yake malala kana zauna a nan wurin idan dutse yana daidai can wurin ka goran can ko haka na daidai wancan dutsen idan ruwan yana gangarowa annan wurin da nake nan wurin zan iya diban kaya na wa inna min halama yashqu fa yakhruju minhu al-ma suka ce daga shi akwai wanda ruwan ko yana zubowa ne baya dogon zango iyakaci karkashin dutsen da ya duro daga karkashin dutsen shikenan an gama da ya kawo kafan dutsen nake so na ce an gama wa inna min hada ma yahmilu min kashati Allah daga cikin duwatsun akwai wanda saboda tsoron Allah yake faduwa daga sama zuwa ƙasa wanda dai mutane da suke rayuwa a guraren da akwai duwatsu za su ga irin wannan abu kawai sai ga dutse ya rikirkito ya faɗo ba iska ba komai a'a tsoron Allah ne Allah subhanahu wataala ya sa ya ratsa shi kawai sai ya faɗo wannan kuma dama malaman boko har sun riga sun faɗa ko cewa kowane dutse da ka gansa yana da rai kowane dutse in dai sunan shi dutse ne ko duk wanda ya yi makarantar boko ya san ana faɗan wannan karkashin darasi na geography ko cewa kowane dutse yana da rai saboda haka kuma su larabawa suke cewa la tahaqiranna min al-hasa fa innal jibala min al-hasa aka ce karkare na tsakuwa da kake ganinta domin wancan dutsen da kake ganinsa na gogoron nan ya fara ne shi ma daga karamin nan haka kenan dutsen nan ya girma kowa kenan ko tun da ka ga shekaran da har zai ta girman nan zai ta girman nan har ya kawo wannan shekaran ka san ba karamin abu ne to a malaman tafsiri sun yi maganganu haka da yawa a nan wannan jiha jiya Allah subhanahu wataala ya bamu dama da iko wanda har muka faɗa ibnu kasir ya yi magana akan wannan ayin ya ce Allah subhanahu wataala ya hana al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama su zamanto suna kwaikwayo irin ɗabi'a da halaye na waɗannan mutanen yahudawa wanda za su ga dukkanin wasu hujjoji evidences ga evidence ya tabbata cewa eh wannan abun Allah ne yake yi, banda Allah ba wanda zai yi. ko yanzu misali idan kana tunanin cewa naman saniya ne ke sa mutum ya tashi bayan ya mutu ai mutane da sun zama to masu kuɗi ko saboda da zarar mutum ya mutu kawai sai a ji a so saniya a ɗauki cinyar kawai a buga mai ya tashi a ci gaba da harka kawai ko na wace wannan malamin alaramma ya ce shi wallahi ba wai mutuwan ba bayan ka mutu maimakon komai ya tsaya kawai sai a ci gaba da sha'ani ya ce shi babban abin da ke ba shi haushi da mutuwa kenan maimakon in ka mutu to komai ya tsaya ya ce amma wai kana mutuwa kuma wai sai komai ya ci gaba to kaga ba wai naman saniyan ba ne ya sa mutum yake tashi a Allah ne ya nuna musu cewa ga process din da ake son su bi dan a nuna musu girman Allah nan amma suka kekeshe zuciyarsu ya ibn kasir ce to kai musulmi Allah ya hana ka kai koyi da irin wannan hali da tabi'a na yahudawa sai Allah subhanahu wataala ya ce maka alam yanin lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah ma'ana Allah subhanahu wataala ya ce ashe lokaci bai yi ba da ashe lokaci bai yi ba da waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wataala zukatan su za su ji tsoron Allah ta hanyar yawaita ambatan Allah subhanahu wata'ala shine ma'anar alam ya lil ladina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqqi wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qawl fa qala alayhim al-amr fa qasat qulubuhum wa kaseerun minhum fasiqun ma'anar ayan Allah subhanahu wata'ala yake cewa ashe lokaci bai yi ba ga wayanda suka imani da Allah subhanahu wata'ala zuciyarsu ta ji tsoron Allah ta hanyar yawaita ambatan Allah da za su rika yi wa ma nazala min al-haqqi da abinda Allah subhanahu wata'ala ya sauka gaskar na daga gaskiya wato alkur'ani kenan wala yakunu kallazina utul kitaba min qabl kada su zamanto kamar wayanda aka ba su littafi kafin zuwan ku al'umma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu min qablu kafin ku kenan fa qala alaihim al'amad sai burace burace da sarrai ya dibe su fa kasat qulubuhum sai zuciyansu sai ta kekeshe wa kasirun minhum fasiqun da yawa daga cikin su ma bayan zuciyar nasu ta kekeshe sai suka zaman to fasikai jiya nan wannan muka tsaya za mu shiga cikin magana Imam Qurtubi sai lokaci ya riske mu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisin da Imam Tirmidhi ya ruwaito shi da isnadin sa kai sai zuwa ga Abdullah bin Umar wanda Imam Qurtubi din ya kawo a cikin littafin sa kenan yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la taksirul kalama bi ghairi zikrillah kada ka yawaita magana ba da ambatan Allah ba kawai kai duk inda ka zauna surutu duk inda ka zauna surutu abinda kuma yan boko ke cewa talkative ko yawaita magana kai banda surutu da abinda yan sakwata suke faɗa da yaran mu ko sai suke banda dimi babu abinda mutum ya sani sai dimi kawai sai surutu manzo sallallahu alaihi wasallam yake karka zamanto haka la tuksirul kalama bi ghairi zikrillah karka yawaita yin surutu yawaita surutu in dai ba ambatan Allah bane zaka yawaita yi to karka yawaita wannan abu fa inna kasratal kalam bi ghairi zikrillah qaswatun lil qalb domin yawaita yin surutu yawaita yin surutu yana ba na ambatan Allah ba yana ke kasar da zuciya me yasa ka tsaya kalla duk lokacin da mutum ya zamanto ɗabi'arsa dimi ɗabi'arsa surutu zaka tarar da shi mai yawan yin ƙarya ne ko mai yawan yin ƙarya ne ha kawai ana zaune kawai sai ya ce la ilaha illallah na tuno zamanin saddauna to yanzu wata sabuwa za a yi ce saddaunan da ya zo kafancan ai malami ne suka bi bayansa sai ga malami na da ɗaya ina ga mu me yasa saboda yanzu su bakin ba zai iya yin shiru ba sai ya yi magana to maganganun da za a faɗa yanzu ba na gaskiya ba sai a kirkiro wata magana wannan aka kirkiro maganan don dai a burge wa'annan mutanen ne kawai ba shi bane zaka ga wayannan mutanen yanzu da ake yin su wai su comedians ko yan masu sa mutane dariyan nan idan ka kalla abubuwan da suke faɗa ka kasa shi zuwa gida 100 kashi 80 kashi 99 ko 98 kenan za a ce ko duk ƙarya ne kawai suna kirkiro wannan labaran ne dan kawai su sa mutanen da ke wannan wurin su yi dariya banda wannan abu babu wani dalili amma duk abin nan da kake ganin comedians suna faɗa ba na ce duka ƙarya ba ne amma kashi casa'in da takwas na abin da comedians suke faɗa duk ƙarya ne to sai ka ce daga lokacin da kai kuma ka fara yin ƙarya ko daga lokacin da mutum ya saba yin ƙarya hadisin manzo Allah ya gaya maka inda za a rubuta shi za a rubuta shi akan masu yin ƙarya shine hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa iyyakum wal kadhibi na hane ku da yin ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila al fujur domin shi ƙarya yana shiryar da mutane ne zuwa ga fajirci ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا mutum ba zai gushe ba yana yin ƙarya yana kirdadan ƙarya har sai an rubuta shi a wurin Allah cewa wane makaryaci ne da ya kai wannan matsayin duk abin da ya fito bakin shi za ga hatta ƴan wani za su in dai wani ne zai ku kyale shi dai kawai ayyan ko ta yi ko ba a samu irin wayannan mutanen mu da a garin mu ana samu da ya magana za a ce da dai wani ne ya faɗa ne za a yadda an gani ko ko da ko ranan abin da ya fito bakinsa gaskiya ne mutane ba za su yadda ba saboda ya saba ya ce haka din an gane wannan ko Allah ya tsari akwai mutumin da aka ce ya saba cikin dare sai ya rika wa mutane ihu barawo barawo barawo barawo sai an fito sai ya ce ya ƙarya ne ina gwadawa ne daga suwaye da waye ba su yi ba sai ko ranan Allah subhanahu wataala ya jarabce shi sai ga barayin gaskiyar sun zo ya yi ta ihu a rawa a kawo mai ɗauki kowa ya banza da shi ta ayi ai wasa yake yi dama wannan sai da asuba gari ya waye yake cewa ai ba yi sun zo ba gashi sun shiga cikin sun mai kaza sun mai kaza kaza an an dauka abin da ka saba ne yace kamar ya da wanda na saba ne ba su uku ne nake da shiru ba amma wannan duk lokaci ina tai ina tai ina tai ai zau kawo ɗauki to haka abin yake in Allah subhanahu wataala ya rubuta mutum a matsayin makalyaci to duk abin da ya faɗa ko da gaskiya ne mutane ba za su yadda ba dama an riga an rubuta shi a matsayin makalyaci ne shine wannan wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake hana mutane yawaita yin surutu domin tun kana faɗan gaskiya har sai ka zo ka fara shigar da karereki ko jami'in ƙarya karere za ka ta shigar da su cikin maganganunka sai aka ce daga lokacin da ka fara shigar da wannan ƙaryan cikin zantutukanka sai zuciyanka ta fara bushewa ba za ka ji tsoro ba ko kunyan yin karya har akan sarkin ka ma sai kai karya shi ai nan lokacin aure na duk hidimar nan da kuka ga an yi ni na ba sarki na kudin sai ga sarki ya haka an tsaye ci a ba ba a shi to mu ci gaba ko sai kaga in mutum yana da kunya zai iya jingina irin wannan ƙaryar zuwa ga magabatansa kada duk wanda ya baka yarinya ya zama magabacinka ko to amma zuciyar tilla ta kekeshe ba maganan jin wani tsoro ko wani abun nan makamanci ba a duk wanda suka tayi ba kenan sai su kirkiro ƙarya sai su jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko me yasa saboda zuciyar ta kekeshe sai su yi ƙaryan don su samu kuɗi an gane irin abubuwan ko Allah subhanahu wataala ya yafe mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inna ab'ada an-nas min Allah al-qalbul qasi mafi nisan mutane daga Allah an gane wannan ko wanda ya fi nisa daga rahamar Allah a cikin mutane shine wanda zuciyarsa ta bushe bai jin kunya ya yi ƙarya bai jin kunya ya zalunci al'umma to aka ce wannan ya fi nisa da mutane Allah subhanahu wataala ya yafe mana a bazzar ya samo da isnadin sa kai tsaye har zuwa ga Anas bin Malik yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce arba'atun min ash-shaqa'i abubuwa guda hudu yana daga alamar rashin arziki yana daga alaman tabewa yana daga alaman cewa wane in ya je lahira sai ya shiga wuta Allah ya tsare mu Allah ya sa ba mu ciki amin jumudul ayn bushewan ido duk yanda abin tausayi ya faru a gaban shi shi ba ruwan shigar ba mamaki ma yanzu sai wani zai mutu a gaban shi sai ya kallo yana da sai mutu shi bai jumudul ayn bushewan ido duk yanda abin to a cikin mutane aka samu irin wannan ban san kan ganin kuma sosai haka dai amma a cikin mutane duk yanda abin tausayi ya faru shi zuciyar shi ko dan ba za ta yi ba za a bige mutum a gaban shi gashi yana ganin naman kace kace nama ta daga ko sai rika dariya yana dariya ka gani ko shirin karfe ke don wannan musulunci ya ce wannan mutumin alaman cewa babu imani tare da shi jimurul ayi wa qasa'il qalbi da bushewan zuciya duk yanda zai ga mutane sun shiga halin ni'asu halin takaici halin da ya kamata a ce an karfafe su ne zai ce ai yanzu ma aka fara ko ba samu irin wayannan mutanen shi ai yanzu ma aka fara ga mutane yana kallo suna wahala suna gina zuciya yanzu ma aka fara ai ba mu je zuwa ne ko in kamar halin da muke ciki ne yanzu ko Allah ya bi mana yanzu ya saka karatu ya biyo kanku in aka zo za- so, yanzu aka fara ba ba kun ce sai jam'iyya ne gatari ba ai sai kun gani yanzu ko ba haka ba Allah ya yafe mana to irin wayannan abubuwan idan ka ga mutane suna cikin wani hali na ni'asu haka ce kai ka taimake su kawai an gane wannan ko da mutum shi ya dama kansa wannan wahalan kai abin da ake so shine rahamar nan ta Allah rahmaniya abin da ku yan boko kuke kira da turanci humanity humanity da ke jikinka ya sa ka iya fitar da wannan mutumin daga cikin wannan wahalan da yake ciki ba ka tsaya ka ce ai kai ka dama kanka Ai, kai, ba to, ni da jiki magani haka ta ba laifi ba ne a bar shi ya ɗanɗana kuda amma a fitar da shi an gane irin abin da muke magana kai ko ba kawai waya ya shige nan a to humanity a cire shi ya je ya yi kisan kai shikenan a a ɗauke shi saboda humanity kai ya sha wahala a ba laifi ba ne a bar wannan mutumin ya gane darasi an gane wannan ko daga nan sai a ce mutum sai a cire shi saboda kaga yanzu ya zamanto masa izna da mene da darasi yan baya su ma za su gani sai abu ya zama wannan daidai Allah subhanahu wataala ya ƙara ba mu daman ciyayewa wa durul amali da dogon buri samari karatu ya zo dogon buri ba zan yi aure ba sai na gina gida ba zan yi aure ba sai na sai moto ba zan yi aure ba sai na samu aiki babba a kamfanin yan NPC ko ko matasan mai ko ko gidan da ake buga kuɗi ko durul amali ko dogon buri sai ka ga mutum daga nan yana wani kai na bakin malamin mu yace akwai wasu dalibai da suka taba zuwa jami'a ko za shekarar su na farko suka ce ai su idan suka gama jami'an nan in dai ba shugaban kasa ba to ba wani aikin da za su yi in dai ba shugabancin kasa ba ba aikin da za su yi kaga yau ba suka zo ko ko shekarar su na farko kenan amma kaga dogon buri na dan adam da rayuwa ta fara tafiya ta fara tafiya suka ga yadda ake yi suka ce to ko dai aikin da bai kai wannan ba ma aka samu ba laifi sai a yi ba laifi kai da aka zo karshe- shekaran karshe suka ce to ko ko dai ma sun da nema ri mutum ya samu ma sai ya iya yi tilla yanzu dai lebo market din nan dai an ce ba akwai mutane da yawa ka ce kowane irin aiki aka samu sai a yi me ya ja musu wannan dogon buri da mutum yake da shi an gane wannan ko to sai musulunci ya ce a wagarratkumul amaniyu dan adam ba zai sakankance ya yi imani da Allah ba har sai ba zai sakankance ya yi imani da Allah ba har sai mutuwa ta zo masa wa garratkumul amaniyu hatta jaa amrullah wa garrakum billahi algarur sai ga mutum ba zai taɓa kankancewa ba a ai al'amarinsa gaba ɗaya yana hannun Allah ne sai ga mutum yana nan da shekara goma masu zuwa na fi ƙarfin garin kafancan Abuja in ka ga na zo kafancan an yi rasuwa ne mugu kadgo fata ma yake a yi rasuwa sannan yanzu dan Allah ba a samu irin wayannan mutane a cikin mu dogon buri kawai shi yana yanzu a cikin mako wanda yana ganin yana samun kuɗi zai bar Najeriya ba zai ƙara dawowa ba har abada ba a samu irin wayannan ne to ka kalla irin dogon burace burace sai musulunci yace irin wannan dogon burin yana daga cikin alaman raunin imanin mutum Allah ya tsare mu Allah ya kare wannan fa ba kuma yana hana mutum yayi guri bane cewa Allah subhanahu wataala ya sa na samu kuɗi na taimaki ƴan uwana da abokan arziki na Allah ya sa na yi kuɗi na yi kaza na yi kaza a'a amma dogo ai kaga abin da aka ce dogon buri ko tila dan adam ba yadda zaka iya raba shi da buri buri na na zama likita buri na na zama injiniya buri na na zama dan sanda ko kaga ma ka tuna mu wani dan sanda ya dogo tambaya yace kamar su da suke jami'an tsaro ne ba jiya mun yi karatu akan diya ce kamar su da suke jami'an tsaro ne ba su ma za su ma za su rika biyan diya kenan muka cewa ba wani dan sanda ba wani jami'in tsaro wanda dan ya kashe wani za a ce zai biya diya babu wannan shi jami'in tsaro in ya kashe mugun iri haka ake faɗa a kasar Hausa ko in ya kashe mugun iri shi Allah lada ma zai bashi domin su an yi su ne domin su zamanto suna baiwa ƙasa da al'ummar ƙasa tsaro duk lokacin da ba su yi aikin su ba kuma Allah subhanahu wata'ala sai ya tambaye su ba mamaki a irin wannan ne in yaki tsayawa ya yi aikin nasa ya je lahira sai ya ga ana kira mai shekara miliyan ɗari bakwai wallahi domin idan shi jami'in tsaro ya ƙi yin aikinsa in ya ƙi yin aikinsa wayanda za su halaka a cikin gari kuma Allah ya yawa da su ban sani ban karatu na yana fita sosai The Bluetooth so device idan is shi ready to jami'in help.
tsaro ya ƙi tsayawa ya yi aikinsa to wayanda za su halaka Allah ya yawa da su yanzu misali abubuwan da ke faruwa a Najeriya a Kaduna da Shiyam ai mafi yawanci laifin jami'an tsaro ne ake da za su tsaya su yi aikin su tsakani da Allah wannan abu ba zai faru ba mu ga mu juna mu gaskiya kawai ko an dauke su aiki ne domin su tsaya su yi protecting dukiya da rayukan mutane shi kenan sai suka ƙi wayannan ba ta garin ba za su samu dama da za su shigo ba za su samu dama su shigo in akan hanya ne za ka iya gani mutanen da suka tsira za su ce ma jami'an tsaro ko wasu daga cikin jami'an tsaro a baya ga wasu tabbas suna fashi sai jami'an tsaro su ce mu mata kanmu muke yi ko ba haka yake faruwa ba sai su gudu ko da yake in ka kalla ta wani gefen su ma ba suna da gaskiyansu ko kaga dan waya ce zai yi lauya ba lauya bane ba lauya bane ina sanar da abin da nake faɗa me yasa saboda wasu suna kallon situation din da familin su za su shiga kuma bayan su sun sadaukar da ransu da lafiyansu da komai akan ƙasa din sai ai watsi da su unguwan da nake a Kaduna tana kusa da ainihin cibiyar 'yan sanda ne na ƙasa gaba ɗaya a Kaduna na san abin da nake magana a kai mijinki ya sadaukar da ransa da lafiyansa da komai ya je yi makasa hidima an kashe shi kafin wata biyu wata uku za a baki notice ki fita daga wannan ɗakin an kawo sabon ɗan sanda da zai maye gurbin ki gurbin ɗakin kudin pension da allowance ɗin kafin ma ya fito sai wayannan yaran ko wannan matan sun ce wayo in ma ya fito da wuri kenan ka tsaya ka kalla mu kuma al'umma da muke rayuwa da wayannan jami'an tsaron hadli da wuya kaga in mun zo muna addu'a muna sa su a cikin addu'a Allah ya taimake su Allah ya ba su kariya ko muna yi ne muna yi to malam ya ce ba da yawa ba masallatanmu za ga an gama yin addu'a Allah ya ba mu kuɗi Allah ya zaunar da mu lafiya Allah kaga ana sa jami'an tsaro a ciki ba sosai ba malam ya ce ba sosai ba so wannan duka abubuwa ne wanda zaka tsaya ka kalla cewa ashe dai abubuwan da yana da yawa ba an gane wannan ko saboda haka jami'an tsaro ko shi jami'in tsaro da yake tambaya kai ya sani in ya kashe wanda yake mugun yiri ne Allah lada zai bashi in ya ƙi yin aikinsa to zai iya zuwa lahira wannan ƙin yin aikinsa ko ƙin yin aikin nan nasu zai iya kai su gidan wuta shekara miliyan ɗari bakwai saboda lalacewan jami'in tsaro ko jami'an tsaro abubuwan da zai faru a ƙasa Allah ya yawa da shi shine abin da muke ciki yanzu shine abin da muke ciki yanzu Allah subhanahu wataala ya yafe mana Amin.
a manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wa naqis ala dunya daga cikin alaman cewa wane zai mutu zai shiga wuta shine kwadayin tara duniya yaki halal yaki haramu in ji wane in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya yafe mana Amin.
الله سبحانه وتعالى يأتي ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالهجارة أو أشد قسوة ومن وإن من الهجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقى فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بضاف أما تعمل ابن كثير يتكبر الشيوة ba an ce wancan dutsen ya faɗo ba ne saboda jin tsoron Allah ko sai ya ce maka abin zai ɗaure maka kai ne ba kai bane ka karanta Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin suratul Isra'i aya ta 44 yake cewa tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura ma'anar ayan Allah subhanahu wataala yake cewa dukkanin wani abubuwa da ke cikin sammai bakwai da kasai bakwai suna yin tasbihi ga Allah subhanahu wataala kai abubuwan da ke cikin sammai bakwai da abubuwan da ke cikin kasai bakwai dukkaninsu suna yin tasbihi ga Allah subhanahu wata'ala kuma suna gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya yi su ma a haka ai daga cikin yan adam akwai wanda baya gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya shi a matsayin shi dan adam da yawa akwai wayan ko shekaran da ya wuce mun faɗa kisan wani mutum da ya taba cewa wai da aka ce ya gode wa Allah halin da halin da yake ciki yace ya gode wa Allah da Allah ya mai mai me Allah ya taba mai wai wanda har zai ce wai Allah na gode shekaran bayan an tana na faɗa kisan nan ko aka dune ce wai in gode ma Allah me Allah ya taba mun haka yake a bakin shi can Allah ya kare mu ka kalla irin haɗari da mutane suke wurga rayuwarsu sai yake gaya maka cewa to abubuwan da ke cikin sammai bakwai da abubuwan da ke cikin kasai bakwai dukkaninsu suna godiya ga Allah subhanahu wataala kuma suna yin tasbihi ga Allah subhanahu wataala sai dai walakin la tafqahuna tasbihahu sai dai mutane ba sa gane yanayin tasbihin da suke yi innahu kana haliman ghafura shi Allah subhanahu wataala haliman ya kasance mai hakuri ne mahakurci ne gafuran kuma yana yafe wa mutane duk da cewa mutanen nan sun saba masa imamu sha'arawi ya yi magana a nan wani yake cewa da Allah subhanahu wata'ala ya yi magana akan zuciya sai ya nuna wa mutane cewa wannan zuciyan ita ce masdari na ingancin mutum ko ko lalacewar mutum ba sai ba an gane magana cewa idan ka ga mutum ya zamanto nagartacce mutum ya zamanto mutumin kwarai mutum ya zamanto na kirki yace zuciyarsa ne idan ka ga mutum ya lalace mutum ya taɓarɓare mutum ya zama ɗan iska yace daga zuciya ne shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake ta jan kan mutum yake ta jan hankalin mutane da su zamanto mutanen kirki su lura da wannan zuciya yace yaya ake yi a lura da zuciya in ana son ta zamanto ta kwarai yace shagaltuwa da yawaita ambatan Allah idan zuciya ta zamanto tana yawaita ambatan Allah subhanahu wata'ala sai rahama sai ya cika wannan zuciyar idan zuciya rahama ya cika ta sai kaga dukkanin wani sassa na gaba na dan adam yana kokarin dabbaka wannan rahama din da yake cikin zuciyarsa daga wannan lokacin imamu sha'rawi ya ce ba zai yi amfani da hannunsa ya ɗauki abin da ba nasa ba domin hannun zai ce rahama ba wannan ya je ya yi wahala ne ya samo kayansa don me za ka sa hannu ka ɗauke masa ka raba sa da abinsa ko yace daga nan ido shi ma rahamar da ke cikin zuciya za ta taso ta shiga cikin idan ba zai rika kallon abin da yake haramun bane domin wannan rahama za ce ka tuna abin da zai faru da mu ranar lahira sakamakon kallon wannan abin da aka yi na haramun ko matan mutane ba za su wuce ba a rika lekawa ana kallon su la ilaha illallah lado matan shi kenan kai ina ko ko Allah mun tuba Allah ka yafe mana haka nan rahamar za ta yi siryani a kafafinsa ba zai taka da kafarsa ba ya je wurin abin da yake haramun bane an gane wannan ko saboda haka sai imamu sharawi yace ka tuna abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratu zumar da yake cewa Allahu nazzala ahsanal hadith kitaban mutashabihan mataniya taksha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ذلك يهدي ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن الله ما له من هاد معنى wannan ayan Allah subhanahu wataala yake cewa Allahu nazzala ahsanal hadith kitaban mutashabiha yace Allah subhanahu wata'ala ne ya saukar da mafi kyawun zance wanda yake cikin littafi mutashabihan wanda wannan alqur'anin akwai ayoyi da suke da kamanceceniya da juna masaniya wanda ake yawan maimaita karatun nan na alqur'ani ba Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wannan kalma na masani a cikin alqur'ani ba yake cewa wa laqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim ma'ana al-masani shine abu abinda ake yawan maimaita shi تكسر منه جلود الذين يخشون ربهم وندا تهنيان karanta wannan alqur'anin zaka ga zuciya da fata na mutane tana raurawa tana jin tsoron Allah thumma talilu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah sannan jukkunan su da zukatan su sai kaga suna yin taushi saboda yawaita ambatan Allah da yawaita sauraron wa'azuzzuka da suke yi ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ذلك هدى الله يهدي به من يشاء wannan shine shiriya na Allah wanda Allah yake shiryar da bayinsa wa man yudlillahu fama lahu min had duk wanda Allah subhanahu wataala ya badda shi to babu wani mahaluki da ya isa iya shiryar da shi a wani hadisin da ka da ke tun kafin kawon ka wannan shekarun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake nuna maka muhimmancin zuciya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ala wa inna fil jasadi mudghah ala ku saurara wa inna fil jasadi murga a jikin jikin dan adam akwai wata tsoka idan salahat idan ta gyaru salahal jasadu kullah dukkan jiki ya gyaru wa idan fasadat idan wannan tsokan ta lalace fasadal jasadu kullah dukkan jiki ya baci ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku saurara wa hiya alqalbu ita ce zuciya kaga kenan muhimmancin zuciya da muke karatu akan sun maka san qulubukum kenan cewa kai yanzu idan kana son ka zaman to na kwarai ka lura da zuciyar nan naka duk abin da zaka yi ka ba zuciyanka muhimmanci ka ba ta kanka ta lalace ta gyaru in ta gyaru babu wani wanda zai yi kuka da kai cewa ka cuce shi ko ka zalunce shi me yasa zuciyar ta gyaru hannunka dai yana kiyayewa han kafafunka yana kiyayewa harsanka yana kiyayewa domin mene zuciyar sufi ta gyaru daga nan wurin ne malaman sufaye na duniya suka gano cewa ashe dan adam abin da ke juya shi ba komai bane zuciya ne daga nan sai suka suka ce to me da menene ake amfani da shi wurin ganin wannan zuciya ta inganta sai aka ce abin da ake amfani da shi wurin wannan zuciyar ta inganta shine yawaita ambatan Allah daga nan sai malamai suka fara karkatuwa cewa to shikenan wannan malamin sai ya ce ɗalibansa za su yi istighfari dari ne da safe istighfari a salatin annabi dari da dari la ilaha illallah dari wannan malam da safe kenan da rana yake su ƙara maimaita wannan ranar juma'a su ƙara taruwa suna yawaita ambatan Allah za su taru kuma a cikin jam'i su yi wazifa su ɗaya kaga wannan yan dariƙa kenan to banda yan dariƙa tijaniya akwai wasu bayan Allah su ma su ma suna da nasu alhamdulillah su ma suna da nasu kalar da suke yi na zikiri na ambatan Allah wanda dai Allah subhanahu wataala ya faɗa ya ce ala bidhikri alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub cewa wayanda suka imani zukatansu suke rasuwa suke natsuwa da hanyar ambatan Allah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub da ambatan Allah ne zuciya take natsuwa ina ganin za mu dan dakata haka saboda a sama natsuwa haka za a dakatar da wannan abin da Allah Allahumma tayyiban nafi'a muna yin karatu akan daga nan malaman sufaye suka ga cewa babu abin da yafi a ba muhimmanci a jikin dan adam kamar zuciyarsa daga nan sai suka shagaltu da yaya za a gyara zuciyar da mai da mai ake yi da mai da mai ake amfani da shi wurin gyara zuciya sai suka ga cewa Allah subhanahu wataala yana faɗa cikin alkur'ani mai girma cewa alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innu qulub suka cewa da yawaita ambatan Allah ne ake samun natsuwa to tun lokacin da kuma aka ce mutum ya samu natsuwa lokacin ibada za ta yi tun lokacin da babu natsuwa to ibada ba ta yiwuwa kuma ko da za a yi da to za dai a ta yi ne haka kawai ba ta yadda ake da bukatar natan ba Allah subhanahu wataala ya yafe mana saboda haka malaman sufaye sai suka ba wannan zuciya muhimmanci cewa abu kaza in ana yawaita yin sa za a samu gyaran zuciyar nan ma'ana yawaita shagaltuwa ko yawaita ambatan Allah yana wanke wa mutum zuciyarsa saboda faɗan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa ala bi dika da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa ala wahiyal qalbu ala wahiyal qalbu ku saurara wannan abin ita ce zuciya wannan abin ita ce zuciya Allah subhanahu wataala ya ba mu dukan gyarawa wannan zuciyan ita ce mahalli na yaƙini idan har mutum yaƙininsa ga abu ya tabbatu to kai duk kuɗinka duk mukaminka duk iliminka ba za ka yi tsira mutum akan wannan abin ba yanzu misali dukan mu nan musulmi ne yanzu wani zai zo ya ce mana musulunci ba gaskiya bane ne yadda tsakani da Allah wani zai ce mana haka me yasa saboda yaqinin mu ya riga ya tabbatu a ina yaqini yake tabbatuwa yaqini yana tabbatuwa ne a zuciya saboda haka ake nuna maka muhimmancin muhimmancin wannan zuciya dan a cikin ɗa musulmi ko a cikin ɗan adam wanda ba ba musulmi ba ai abin da yasa yayi riko da wannan belief din nasa kenan ai saboda zuciyarsa ta tabbatar masa cewa babu wani hanya na tsira sai kan wannan abin da yake saboda haka da zaran sai zara ga wasu garuruwan ana amfani da Allah ya taba zuciyarsa ya gane gaskiya ko kenan in zuciyar ba ta ba abin da ake faɗa bai ratsa zuciyar ba to ba yadda za a yi wannan abin ya shiga cikin zuciyar mutum har ya barsa ballantana har ya zo ya karba addinin naka da kake magana din akai sannan har ila yau kyautatawa da rashin kyautatawa yana shiga cikin zuciya ne in ka kyautata ma wani zai zauna a cikin zuciyarsa in ka munanta ma wani zai zauna a cikin zuciyar nasa saboda ka musulunci yake ƙara nuna maka cewa ita wannan zuciyar ka iyakan ƙoƙarinta ka kiyaye wannan zuciyar to wannan zuciyar kuma akwai abu mafi haɗari a tare da ita abu kaɗan za ta yi sai imani ya fita daga jikinta abu kaɗan mutum zai aikata sai imani ya fita daga cikinsa idan imanin ya fita daga cikinsa shi kenan an gama malamai sun yi maganganu akan ta yaya imani ke fita daga cikin zuciya wasu malamai suka ce abin da ke fita daga ta da rahama ko da tausayi idan suka fita daga cikin wannan zuciya na ɗan adam to shi kenan kusan imanin ya fita domin wayannan abubuwan guda biyu ba kuma a raba su da imani rahama da tausayi tare da imani suke tafiya duk lokacin da ka cire ɗaya to sauran ma za su tafa su ko a ce wane mai imani ne sai dai ba rahama a cikin zuciyarsa babu tausayi anya ko ku a ce wane akwai rahama akwai tausayi sai dai bai da imani idan ka kalli abubuwan sai ga kowane ɗaya yana wakiltar ɗaya kowane ɗaya yana wakiltar in ka ce imani yana ɗaukar rahama da tausayi in ka ce tausayi yana ɗaukar rahama da imani ko in ka ce rahama yana ɗaukar imani tausayi saboda haka duk lokacin da ka raba ɗaya ka cire ɗaya daga cikin wayannan abubuwan to sai ya zamanto ɗayan ma ko sauran ma sun riga sun fita sai Allah subhanahu wataala yake nuna maka cewa kai dai ka lura da zuciyarka kar ka yadda wani abu ya shiga zuciya daga nan sai mutum alƙur'ani ya fara kawo maka karkasuwa na zuciya ko nafsul amara bisu'i menene surat Yusuf ko suke cewa a wa ma ubari'u nafsi wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu sai sai na mutuma inna ko ya ayyatu han nafsul mutuma inna irji ila rabbiki radiyatan mardiya karga sai nafsul lawama fala uqsum bi nafsul lawama kenan wayannan karkasuwan zuciya ne kai mutum musulmi ka tsaya kalla a ina ne zuciyanka take sai ka shiru daga wannan wurin sai ka koma ta gabanta ma'ana kaga ana farawa ne da nafsul al'amara bisu dukkan mu nan wurin ba wanda ya wuce wannan abin ya faru da shi zuciyarsa ta umarce shi da ya aikata sabon Allah ko ba ya faruwa ne yadda ya ga mutum da kai wani ustaz ko malam wata ran sai kaga zuciyarsa ta umarce shi saba wa Allah to idan kaga zuciyarka na umartanka da wannan saba wa Allah subhanahu wataala to aka ce kai yi sauri ka ƙara dagewa wurin gyara wannan zuciyar shagaltu ka ƙara riƙe wuta ake cewa da hausan mu na yanzu ka ƙara riƙe wuta wurin yawaita ambatan Allah Allah subhanahu wataala zai ɗaukaka darajanka daga wannan wurin zuciyar za ta sama ci gaba sai ta dawo nafsin lawama nafsin lawama mataki ne na gaban wancan shine wanda idan ta aikata zaɓon Allah sai ta rika zargin kanta cewa kamar ni da mutunci na da kima na iyaye na mutanen kwarai sai a gani na aikata wannan abin ban kyauta ba ban kyauta ba kaga yana zargin kansa da kansa ba mala'ika aka turo mai ba shi da kansa yana ya san abin da ya aikata bai dace ba to daga nan idan mutum ya gano cewa shi a wannan matsayin yake zuciyarsa in ya aikata sabon Allah tana zargin sa shi da kansa yana zargin kansa cewa bai dace ba to ya dage da yawaita ambatan Allah zuciyar za ta ƙara kaiwa mataki na gaba menene mataki na gaba mataki na gaba shine mutuma inna ita kaiwa kuma wannan mataki na almid'inan shi kuma yana samuwa ne shi ma da yawaita ambatan Allah shine a can Allah yake cewa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah sune wa'inda suka yi imani zuciyarsu ke natsuwa da ambatan Allah ala bi zikirin layi kasma innul qulub da yawaita ambatan Allah ba wai daya biyu ba a yawaitawa da abin da Allah zai ce yawaitawa ba wai daya biyu bane ko da yaushe zaka zaman to kana yawaita aikatawa ne kullum cikin yawaita ambatan Allah ne to idan mutum ya kai wannan matakin shine sai ga Allah subhanahu wataala yayin rasuwansa sai ya ce masa ya ayyatuhan nafsul mutmainna ya ce wannan rai din na tsatsiya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya yanzu ki dawo wurin ubangijin ki ubangijin nan naki yana yarda da ke abin yardarwa yadda na gano cewa yayin mutuwa ne sai Allah ya ce fadkhuli fi ibadi ki shiga cikin bayina kenan kafin zuwan ka lahiran akwai wasu ko ba haka bane yanzu kawai daga mutum ya huta gaban ya sai ya shi number 1 a lahira ai ba zai yiwu ba بر آه يا أيتها النفس المؤمنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي نفس باجناني وادخلي جنتي shiga ma aljanna ta an gane wannan ko to shine malam yake nuna maka cewa kai yanzu abin da zaka yi ka gyara zuciya ba muna cewa dole sai mutum ya shiga dariƙa sannan zai samu wannan ba a'a amma ana samun wannan garaba da sauri in mutum ya samu wani jagoran nasa wanda za su yi alkawari da shi cewa kullum zan ambaci Allah nan kullum zan bayan wannan na alkawarin kuma sai ka tarar da su kuma yan dariƙan suna yin wani na nafila kuma bayan wannan na nafilan da suka ɗaukan makansu ya zama to kamar wajibi an yanzu akwai na dariƙan da in bai yi lazimi ba to zai ji kamar bai da lafiya ne zai ji kamar bai da lafiya ne dole sai ya yi domin ne ya riga ya ɗaukan makansa alkawari shi kuma ƙa'ida ta alkawari Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa siffa ce ta mumin yufuna bin nadri wa yaqafuna yawman kana sharruhu mustatira an gane wannan ko to tun da aka yanzu zai sai zai kai wannan na alkawarin da kai sannan lokaci da yake free kuma sai ya ɗauko carbinsa ya ta yi wa da yi ma'annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallama salati zai tafi zai tafi zai tafi zai tafi sai ka ji wata rana wani ya ce maka na yi salatin annabi yau dubu goma in ka samu wani mai himma sai ya ce maka shi kuma ya yi dubu ashirin a rana ɗaya yanzu za ka kwatanta wannan mutumin tsakaninka da Allah da wanda shi a rana yana yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam salati to goma ne za su yi zai yi su zama daidai ba zai yi su taba zama daidai ba to idan ba zai yi su zama daidai ba to haka darajar ma a lahira ba zai zama daidai ba الله سبحانه وتعالى يبان في فنجارة ثم قتل قلوبكم من بعد ذلك فريق الإجارة أو أشد خطوة آه kenan Allah subhanahu wata'ala yana nuna mana idan zuciya ta yi taushi to ana samun rahama kada zuciya ta zaman to kamar dutse domin idan zuciya ta zaman to kamar dutse to matsala ya faru sai Allah subhanahu wata'ala ya nuna maka a cikin duwatsu ma akan samu wanda yake da taushi haka Allah subhanahu wata'ala ya fi mana shi ne kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa yana cewa daga cikin duwatsu da ya sani in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga cikin duwatsu da ya sani a cikin garin Makka akwai wanda in manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo wucewa ta wurin sa dutsen yake yi masa sallama sai ya ce assalamu alayka ya rasulullah a nan wannan kusan kowa ya san wannan kissa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rike duwatsu a hannunsa duwatsu suka yi ta yin tasbihi duk sahabban da ke wurin kowa sai da ya ji wannan tasbihi a in ma ba ka gamsu da wannan ba za ka ce a kai dan kara kasari kai ko ka san mutane ma ba wanda ba ya ko abu wanda da shi shi hadisi ma bai da shi ba to ai gashi nan ka karanta annabi dawuda alaihi salatu wassalam duwatsu da tsuntsaye suke taruwa suke yin tasbihi tare da shi ko ba qur'ani bane ya faɗa wannan qur'ani ya faɗa wannan to saboda haka sai aka ce gashi shi annabi Muhammad din ya zo wucewa tun kafin ma ya zama annabi dutsen sai ya rika yi masallama ya ce assalamu alaikum ya rasulullah assalamu alaikum ya rasulullah manzon Allah yake har yanzu na san dutsen an gani ko Allah ya ba mu ikon gyarawa a Qur'ani Allah subhanahu wataala ya nuna maka cikin suratul ahzab Allah yake cewa inna aranna al-amanata على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا الله يجي لوكا تند بك على أمانة كذا أمانة ما halittar da aka yi da muka halicce ta sai muka bijiro da wannan amana zuwa ga sama muka ce sama ga amana ki rike sama ta ce na ba zan yi rike amana ba saboda lamarin amanan na da ƙarfi yana da nauyi yana da wahala ta ce ba zan iya ba da aka ce to a ba kasa da aka miƙo ma kasa amana aka ce ga amana nan an ba ki kasa ta ce ba zan iya ba sai aka ce ma dutse tunda kai halitta ne mai ƙarfin gaske saboda karfinka Allah subhanahu wata'ala ya mai da kai turaku ma'ana abinda zai rike zai rika kafa kasa ko kowa ya san kisan lokacin da aka halarci kasa kasa ta rika rawa haka ko saboda kasa ba tana kan ruwa ne wannan kasan da kake gani muke kai a kan ruwa aka daura ta to sai tana tandal tandal sai Allah subhanahu wataala ya ce wal jibala arsaha sai muka sa duwatsu suka kakkafe wannan kasan an gane wannan ko an yanzu da zaka ta haka kasa kana haka kasa sai ga ruwa yana billowa ba daga nan mutanen ba su da gano rijiya ba kowa daga nan bane sai wani a wannan waya sun gaida kai ai daga nan ne kai da kanka zaka gano to ashe kasar tana kan ruwan ko domin da ba kan ruwan take ba ba za a samu ruwa a cikin kasar ba sai dai a je bakin rafi ko sai daga sai aka kakkafa duwatsu duwatsun nan sai suka zamanto su ne turaku wal jibala arsaha mata allakum wal an'amikum to sai ake ƙara gaya maka cewa kowane dutse idan ka ga ya fito daidai da tsawonka a doron ƙasa to wanda yake can cikin ƙasa ya kai ninkin ga gaban so ɗari bakwai sosai kaga wannan dutsen da muke ganin shi kamar yana da girma ko to abin da ke can ƙasan ƙasa ya ninka wannan kamar so ɗari bakwai an kafe su an kakkafa ƙasa da shi to sai aka ce ma dutse kai ma ga amana tun da kana da ƙarfi insha Allah ya tuba ba zan iya ba kadin ba bai na yin minha wa ashfaqna minha ana cewa mutum to dan adam da amana ce wani ta ga muke zuwa ne me yasa dan adam ya karba wannan amana Allah ya gaya mana dalili yace innahu kana zaluman jahula domin shi dan adam karan kansa ma bai bari ba zaluntan kansa yake ko mutanenmu nawa ne za su fi cin abinci ga kuɗi a ƙugunsu eh suna da yawa ko na manta wani jiha ne an kama wata ko a yara mu ce an gano wata almajira Legas ne ko canwa an gano wata almajira da kuɗi a ƙugunta ya fi naira dubu ɗari biyar har wanda su san labarin har da dala a cikin kuɗin amma wannan yawan kuɗin bai bar ta da ta ci abinci mai kyau ba ta sha mai kyau ta kwana a wuri mai kyau ba ta zo tana tsayawa a bakin hanya tana yin bara ga kuɗin ya ci abinci ko ta ci abinci mai kyau ba za ta ci ba tana zaluntan kanta Allah dan gane yadda karatu yake dan fitowa kaɗan kaɗan ko innahu kana zaluman mai zaluntan kansa ne jahulan sannan ga wautan gaske ya sani abu kaza in ya yi zai amfani shi amma sai shawa tun da dai in na yi suwa na za su karu gwamma duka rasa dan Allah ba a samu irin wannan a cikin mutanen ya ce in na yi abin da suwa na za su karu to tun da za su karu ba za a yi ba kuwa duka sai a yi a taro a rasa ko akwai mutumin da irin wannan gudunmawar da kasashen wanda suke ba ɗalibai a je a karo karatu scholarship masha Allah mabro scholarship ana bada form ne ake bayarwa shi a cikin yaransa babu waɗanda su kai shekarun da za su iya tafiya din da haka kawo aka bashi aka ne da kai malami ne kana mu'amala da ɗaliban ilimi ga shi a raba wa ɗaliban ilimi waɗanda suka cancanta domin su tafi ƙasashen waje su je su ƙaro karatu kyauta ne ba in aka ce an baka scholarship kyauta za ka je kai karatun kana ma karatun ana biyan ka ne kar kai tunani na faɗa wannan ne saboda mutane su gane ba wai kuɗin shi bane zai yi amfani da shi in akwai wani abu da zai yi shine ya ɗauko wannan form ya ce an ramma gashi an ramma gashi malam gashi malam gashi malam gashi wa'annan mutanen zai su ci za su dawo masa da shi sai ya miƙa musu shi kenan abin da zai iya yi amma tun da babu yaransa sai ya ɗaga wani littafi kawai sai yasa a ciki kawai sai yadda shi kai shigo ba su tafi ba sai bayan rasuwan ta ga wayan nan funfun guda ashirin sai bayan rasuwan a to bayan ya rasu to bayan ba ga yaran sun gani ba amma dai da amfani tunda in aka bada scholarship na specific time ne ai za a ce an bude ne daga wannan lokacin zuwa wannan lokacin yana wucewa ya an gama zaluman jahula ga wautan gaske ba wauta bane wannan yanzu misali wayannan mutane 20 nan da sun samu dama sun da sun je sun karo karatu ba za su amfana da al'ummar su ba za su amfana da al'ummar su ko to wannan shine abubuwan da ake magana da shi dan adam azzalimi ne kansa ma bai bari ba ga wauta ga jahilci Allah mun tuba Allah ka yafi mana a ƙarshe Allah subhanahu wataala sai ya ce dukkanin wannan abin da kaga mun faɗa din nan wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun Allah ba mai rafkana bane ga abin da kuke aikatawa duk abin da ka aikata komi kankantansa komi girmansa Allah yana sane da shi kuma Allah subhanahu wata'ala zai maka hisabi a kansa shi ne mana wa mallahu bi ghafirin amma ta'maluna ubangijin ku bai zamanto mai rafkana kan abubuwan da kuke aikatawa ba wannan abubuwan da kuke aikatawa na alheri ne ko ko na sharri ne a ɓoye kuke yin sa ko ko a fili aka ce duka wannan Allah subhanahu wata'ala ba mai rafkana bane a kansa sai ya maka hisabi a kai saboda haka karatunmu nan yana jan hankalinmu akan mu shagaltu da yawaita aikata ayyukan alheri mu kokari mu gyara zuciyarmu in muka gyara zuciyarmu sai komai namu ya zamanto cikin kyawu wallahu ta'ala alam kuma yana gana abin da zamu iya dauka kenan a karatunmu na yau abin da muka faɗa daidai Allah ya bar lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah ya yi to wani yayo TikTok abin da yake cewa salamu alaikum Allah ya saka da alheri a tambaya ne rubutu da yake cewa akan azumin sita shawwal shin shi sita shawwal din nan a jere ake yi ko kuma a'a a cikin watan gaba daya za ka iya yi ka huta ka yi ka huta har ka haɗa guda shida to sita shawwal ana yin sa a rarrabe ana kuma iya jerantawa ya danganci lafiya da dama da Allah ya baka in kana da daman da zaka iya jeranta su ka jera in ba ka da daman da za ka iya jerantawa ka yi ɗaya yau bayan kwana uku ka huta ƙara ci gaba duk musulunci ya baka dama a cikin dai watan ake so a yi su eh insha Allah insha Allah to shi kenan tambayar namu ne اللهم برحمتك الواسعة أمنا وإنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا كريم واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأئمة المسلمين الأحياء منهم والأموات وتاب بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين والحكم منكم مولانا
صلى الله النبي الكريم
Yes.
Allah ya kai ladan salati ga manzon Allah muna kama gaba da barkan annabi malam Allah ya saka masa da alheri Allah ya ji gan iyayen shi Allah ya ji gan namu iyayen barkan wannan karatu da ake yi da kuma sauran wurare da ake yi irin wannan tafsiran Allah ubangiji ya baiwa kasar mu zaman lafiya Amin.
Allah ubangiji ya taimaki jami'an tsaron mu kamar yadda malam ya faɗa a yanzun nan Amin. Amin. Amin.
Allah ya ba su kwarin gwiwa Amin.
Allah ya ba su basira Amin.
Allah ya ba su jajircewa Allah ya ba su gano sirrin inda mabarnata su Allah kuma ya isar da su ya ba su nasara a bisa kansu albarka mazan Allah Allah ya azurta mu ya wadata mu ya biya bukatar dukkan wanda ya zo nan Allah ubangiji ya kare mu ya kare imanin mu Amin.
da sauran sirrina rasulullah Allah ubangiji ya amfana ƴaƴanmu da su ɗauki tarbiyyar su Amin.
Allah ya hana ƴaƴan mu lalacewa Allah ya hana ƴaƴan mu lalacewa Allah ya azurta mu da jajircewa da yin ibada a cikin kwanaki goma nan na gashi Allah kuma ya samu samu dacewa da abin da muke nema addu'o'i ma idan mun yi Allah ya sa samu shiga gaba daya albarkar rasulullah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء بركتها